أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا 26 a yau muna alhamis 26 ga watan 12 shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da biyar ga watan 8 shekara ta 2022 kuma da izinin Allah za mu ci gaba da karatun littafin tasriful izzi a yau za mu ɗauki darasi na shida in Allah yadda wani ɗan share mana allolin na malam tasriful izzi akwai? ramar kana da shi da na imla'i fa akwai ko sun kare subhanallah to ka na imla'in ba tasirbil iziko na'am to ba mana nan ko to ba shi subhanallah ko da ke ko da ke kai kai fadan gida ne ya kamata ma a dauki naka ne duka tunda kai ne mai abu to Allah ka samu dace za mu tashi ina ne malamai yanzu kun ga waɗannan darussan bayan aka zo sarfa aka zo na hau a islami musu da ce sai wannan sai malam wani habba habba ya za a ya ce sai malam wani kai baka da fikira ne baka da kwakwalwa da za ka tsaya ne ka koya ka ce a ce sai malam wani to kun gani muna muna zunubi na'am ismul fa'il wal maf'ul mimma zada ala thulathi نعم اسم الفاعل من الثلاثي المجرد فالحمد لله متاشين كراتم شيني اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي والمج... من الثلاثي المجرد to zamu karatu ne wanda yake mai saukin gaske mai saukin mai saukin gaske to ina son koya ba na hankalin shi nan ismul fa'il idan aka ce ismul fa'il suna ne na wanda ya aikata aiki kamar misali a hausa za ka ce misali an yi rubutu ne kaga za ka ce mai rubutu ko to a larabcin kana son ka ce mutum mai rubutu ya za ka yi to abinda za ka yi ka zo da kalmar menene ma'anan ya rubuta da larabci ka taba ko to in kana son ka fitar da ismul fa'il daga kalmar kataba ka zo da kalmar fa'il ka rubuta haka a ƙasa kada kuma ta asalin fa'il din nan daga menene fa'ala ko wadalla to idan kana son ka fitar da ismin fa'il da kataba kada manta kafin shine mene fa'ul kalima ko ta'un din nan shine mene amnul kalima ba'un shine mene lamul kalima yanzu sai mu duba mu gani a cikin haruffan kataba da kuma fa'ala wanne ne aka samu a cikin fa'ala amma ba shi a cikin kataba alifin ko kun ga automatically an yi ƙarin alifin tsakankanin fa'ul kalma da mene to mu ma nan sai mu yanka tsakankanin kafin gaban kafin sai mu cusa alif sai mu ce katib katib ma nan shi wanda ya rubutu kun gane shi ne ismul fa'il kamar misalin jalasa menene ismul fa'ilin shi jalis shi kenan kawai to zan faɗo fili guda goma za a mai da su ismul fa'il zahaba makara sahara akala masha mashi jamil jiddan qara'a qala hadatha sabata jadala haka ni shikenan kawai wannan kuma haka ka'idan take daga nan har har Sudan har Kuwait in kaji mu bance wannan ko duk inda kake son ka fitar amma sai dai karin manta mu lura da kyau ka taba yana da harfa na daya biyu uku to da kafi lisulafi ne zaka fitar da shi haka to mun ga ismul fa'il sai kuma ismul maf'ul idan aka ce ismul maf'ul shine sunan wanda aiki ya fada masa kun gane ko zaka zo kuma da shine da ma'aunin maf'ul amma da fi'ili thulathi maf'ul kamar misali mu ce kataba din mu ko to kafin din mu tana mukabalantar menene fa'un ko ta'un kuma tana mukabalantar ainun bawun tana mukabalantar lamun automatically zamu ga a ce a farko an ƙara mimun ko sai mu ƙara mimun mu ma haka mimun maftuha ko an daura harafi na biyu mu ma sai mu daura fa'un kalima din tsakankanin ta'un da ba'un an ƙara wa nan ainun da lamun an ƙara wawun ko to mu ma nan sai mu ƙara wawun saboda haka ism maf'ul na kataba shine mene maktub to ga abubuwa nan fadiya zan kawo ga misalai nan da yawa na farko kare kakara doraba madaha mamdu makara makara na makara mamkur kamar madaha mamdu kun gane ko masha Allah kamar misali kuma ka ce akala kamar sabata zabaha mazbu shikenan shine ismul maf'ul so ismul fa'il da kafili thulathi ana kawo shi ne da ma'aunin mene fa'il jalasa jalis qara'a qari zahaba zahib karuma karim shikenan ism maf'ul kuma da ma'aunin maf'ul ko kaman kataba maktub madaha mamduh kamar salime ne ضرب مضروب قتل مقتول shikenan to gama shi duk filin da kai da ka fitar da shi zaka iya kawowa da ismul fa'il da ismul maf'ul din shi gabaki da kamar misali ka ce kara alqari'u maqru'an kun gane daraba daribu madruban qatala alqatilu maqtulan darasa darisu madrusan haka za ka yi ta yi kaga da kanan harka in gaji tudun wada ai shi ka zama farfesa kawai mana in ka kawo misalai da yawa shi kenan kalakanci abin mun bince nan ko to idan kuma fi'ilin kun ga wannan sulasi ne mujarrad li sulasi al mujarrad wanda ba ikari ba ko masha Allah to kuma akwai na fi'il sulasi mazid للثلاثي المزيد فيه wanda aka yi ƙari cikinsa shi kuma misali idan ka ce akrama asalin shi daga menene karuma ne kun ga thulathi ne ayi amma sai aka ƙara alhamza ko to mu duba simple and short yadda za ka kawo ismul fa'il din shi shine ka zo ka kawo mudari'in shi akrama dama duk idan ka kara mishi alhamza a farko to ya din zaka zo da ita tana da dhamma yukrimu yukrimu wannan ismul fa'il ne wannan mu lura da kyau ba fili mudari ka kawo nan ba yukrimu ba to the something shine da zaka sata kawo yukrimu yana girmamawa ko to sai kai share yawon din nan sai ka mai da mai da tamimun sai ka ce mene mukrim mai girmamawa akramal mukrimu ajlasal mujlisu afrahal mufrihu adbaral mudubiru wallau mudubirin gashi na cikin alkur'ani ya fita an bance shi ko to idan kana son ka kawo ismul maf'ul ismul maf'ul na fili mazid fihi thulathi mazid still dai ka zo da shi mu dan mu dauki a karaman mu akrama to ka zo da shi kamar shi mudari'inka yi kurimu za ka ce ko? to idan za mu mai da shi isin maf'ul yadda za mu yawon din nan za mu mai da ita mimin kawai ra'un da ke kusa da harfin karke sai mu yi shi fata sai mu ce mukram faman yudlilillahu famalahu wa man yudlilillahu famalahu min mukrimin wa man yudlilillahu fama lahu mim na'am wa man yudlilillah wa man afwan wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim kaga mukrim ismul fa'il ne na mene akrama yukrimu kaman ajlasa yujlisu so a dai takeice muf'il gashi nan muf'il shine ismul fa'il muf'il da kasaran ainin shine ismul fa'il afraha na makawo afraha yufrihu mufrihun isim maful ba mufrahun shikenan ga isim maful kuma muf'alun bambanci kawai yan uwa shine ainul kalima din idan ismul fa'il ne ainul kalima din maksura ce idan ism maf'ul ne ainul kalima din maftuha ce shine kawai bambanci jama'a mun ganshi ko a'a eh ya do ya din so yi kamar da siga majhuli lalle kuwa sosai saboda ziyadan nan ne a yi jama'a mu bancan nan ko to idan ka ce a afraha me isim alfa'il din afraha afraha mufrihun isim marfu'ul fa mufrahun kun bancan nan ko masha Allah athbata ismin maful kuma fa ah muthbitun shine mene ismul fa'il muthbatun fa to kulura da ke cikin waƙe da dama ana kawo irin waɗannan kuma da dama muna kurakure wajen waƙe ba za ga ana kawo ismul fa'il ko ismul maf'ul da dama kuma muna dan kuskurewa wani lokaci sai mu karanta shi da ismul fa'il wani lokaci sai mu karanta shi da ismul maf'ul wanda ke sabanin abin da shi mai littafi ya kawo mun banci wannan ko ajlasa ajlasa ismul fa'il mujlisun ismul maf'ul kuma fa mujlisun kun gane ko masha Allah an kaza ya ya yi rescue ya yi ceto an kaza me ismul fa'il munqidhun ismul maf'ul ba munqadhun anzara munzirun munzarun mun bince wannan ko yawa munzirin wallau ila qaumihim yanzu shin da aljannun nasibin din nan da mutanen su waye akai wazi wani ne akai mawazi aljannun yan uwansu ko su suka ma su aka manasiya ko kaga su waɗannan junnan din nan nasibin sun koma suna masu wa'azi ko wallau ila qaumihim munzirina gashi nan kuma shine guda daya cikin alkur'ani fanzur kaifa kana akibatul munzarin shine guda daya cikin alkur'ani insha Allah ism maf'ul na anzara yayi gargadi yayi wa'azi kun fahimci wannan ko to ga wannan a a ittahama ittahama muttahimun ismul fa'il maf'ul fa cikin waɗanda hadisin su ya akan akan soki su hadisin ai akwai muttaham bil kadhib ko muttaham bil kadhib wanda yake abin zargi da ƙarya kun bance wannan ko duk ga sunan cikin sifofin hadisai masu illa duk zaka ga su irin waɗannan ne ismul fa'il ismul maf'ul kaman kaman adlasa jamil adlasa yudlisu mudlisun mudlasun hadisi ne mudlas kai wanda kai idlasi kai ne mudlis na muka ce mini malam akwai mudda'i ala saka da alheri mudda'i mudda'a alaihi kai jamil jiddan hadisi mu'dal da mu'dil kai da ka zo da shi ka cire mutane guda biyu ala tawali kai ne mu'dil amma hadisin ya zama ne mu'dal ya bi ta ko watan dufa idan ka binci waɗannan lakunkunan kai daga ganin kalman kawai za ma ka san ga abin da ake nufi kawai ba yawa sai ya fara maka ba cikin sauki in ma ba gane ba sai karanta menene suka ce wajen definition na wannan kalma nam kana karantawa shikenan sai ka ga kada da gane abin to ashe da ka ismul fa'il ne ko ismul maf'ul mun bance wannan ko to Allah sa mana albarka ismul fa'il malin yace ismul fa'il wal maf'ul min ath-thulathi al-mujarrad za mu tashi shafi na shafi na 49 ismul fa'il da ism maf'ul na fi'ili thulathi mai harfa uku almujarrar wanda yake bai mushi kari ba wa amma ismul fa'il wal maf'ul min thulathi shukran amma kaga fi'il ismul fa'il wal maf'ul da maf'ul min thulathi almujarrad daga fi'ili mai harfa uku wanda bai mushi kari ba fal'aksaru an ya ji asmul fa'il minhu ala fa'il mafi yawanci asmul fa'il kan zo ne da ma'aunin fa'il ina jin mun yi alamiya ko akwai waɗannan duk wanda ka zo da shi da ma'aunin fa'il ɗin shine ƙiyasi kenan ƙiyasi akwai kuma waɗanda ƙiyasi ga inda suka zo ya kamata su zo amma laraba ba zo da su a haka ba sai suka zo da su da wani ma'aunin daban to wannan gairu kiyasi kenan wannan zai zama sai zama sama'i kenan sama'i mun bincin nan ko duk mun gansu a cikin lamiya so in Allah da idan mun gama wannan littafin akwai wani littafi ma da zamu yi shi ma shimfiɗa ne na kuma karatun lamiya insha Allah ta'ala amma za mu yi su wajen su daura daura haka ta gole kan ce nasara nasara me ism fa'ilin shi nasir ism maf'ulin sa fa mansur mansur nasirani nasirun kun ga duka ismul fa'il ne nasiratun na mu'anna mu'annath ko mace nasiratani nasiratun nawasir jami'i kenan kun gani Allah ka samu dace wasmul maf'ul minhu ism maf'ul kuma yakan zo ne da ma'aunin maf'ul kamar ta mansur na mutum ɗaya ko mutum ɗaya ko mansurani biyu mansurun waqifuhum innakum mas'ulun malakum la tanasarun ga suna cikin alqur'ani to irin wannan ne ba za ga an yi tasrifin kalma an zo da ita da wani ma'auni abin sai rikice maka ɗauka ta bakon kalma ce duka nijar amma da zara an faɗo maka mazarin kalman sai garge gana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu dace mansurun mansuratun mansuratani mansuratun jami na mata ko manasir jami wanda ke gabaki da ya da mazan da mata za mu zo su da insha Allah wata kulu mamrurun bihi to akwai wani ismul fa'il ko ismul maf'ul wanda shi sai ka kana mai da harafin jarra gaba kaman wannan mamrur bihi mamrur da kamar raymurru mamrur kaffa kufu makfuf makaho kenan makfuf makfuful basar ko darirul basar mamrur bihima mamrurun bihim mamrurun bihima wata abun wucewa ne da su mamrurun bihima mamrurun bihinna mamrurun bika mamrurun bikuma mamrurun bikum mamrurun biki mamrurun bikuma mamrurun bikunna mamrurun bi mamrurun bina dukan waɗannan dai ga sunan an kaka muka ne aka jujjuya su na mutum ɗaya namiji mutum biyu maza mutum uku eh, uku zuwa sama maza sai na mata mace ɗaya mata biyu mata da yawa fatusanni fatusanni wa tajma'u zaka mai da su musanna zaka mai da su jam'i kuma wato zakiru za kuma ka iya kawo su da sigan namiji male gender kenan wato annithu zamir to amma na wajen mata ba za ka yi ma labazin jam'in mata ba sai ka maida sai ka zo da lamiri to lamiri shine zaka maida shi na jam'in mata kamar mamururin bihim ba za ka ce mamururuna ba saboda ba laraba sun ce haka ba mamururuna amma mas'ul mas'uluna shi an ji fi ma ya ta'adda bi harfin jarra amma ga filin da yake da addi da harfin jarra ma'ana shi sai ka kara masa harfin jarra ne sannan zai zama ta'addi lasmal maf'ul banda ismul maf'ul din wa fa'il sannan kuma an ji suna ismul fa'il an zo da shi da ma'aunin fa'il wal mala'ikatu ala zalika ba da zalika an ce ne zahirun sai aka ce mene zahir kaga ismu fa'il ne kun gane masha Allah kamar alhadithu as-sahih me yasa ba ce sahih ba ko kuma mashuh hadisin da aka inganta shi kaga zai zama ismu maf'ul ne ko ba su ce ba su ce mashuh ba sai suka ce mene sahih da ma'aunin fa'il to ismu maf'ul ne wannan amma nan muna magana yana mana magana ne akan ismul fa'il wanda yazo da ma'aunin fa'il kun gane bi ma'anar fa'il kaman ar-rahim ka gani in ka ce yarhamuna ar-rahim to ar-rahim nan kana nufin mene ar-rahim ne ka amma sai ka zo da shi da ma'aunin mene fa'il baka zo da shi da ma'aunin fa'il ba saboda an ji laraba suna zuwa da shi haka kuma hakan yi ne kike nan yana nuna siga ce mubalaga Allah ya siffantu da siffan tausayin ne da jinkan fiye da yadda kake tunani bi ma'ana ar-rahim wa bi ma'anar maf'ul kuma fa'ili kan zo da ma'anar maf'ul kamar al-hadisu da'if me yasa ba sai mad'uf ba saboda laraba ba sai mad'uf sai dai fa'il kawai cikin zo da shi al-hadisu da'if al-hadisul abin nan alhadisu da'if kaman kuma wanne kama alhadisu sahih alhadisu da'if fa'il ana nufin maf'ul kaman garib ana saka da alheri alhadisul me yasa ba su ce magarub ba magarub ba su zuwa da shi a haka saboda akwai masadir sama'iyya su masadirin nan an ji su ne ko kuma ismul fa'il wanda ya dace da kiyasi akwai kuma ismul fa'il wanda ke ba sama'iyya kiyasi ba kiyasi bane sama'i ne kaman qatil bi ma'anar maktul to sai no jamil jamil madalla jamil kaga shi jamil jiddan jamil bi ma'ana ismul fa'il yayi kyau ko kuma ismul maf'ul abin kyautatawa wallahi laqad ata bi qawlin jamilin ay bi qawlin alladhi jumila wanda aka kyautata shi ba jamil wanda aka kyautata kenan kaga ismul menene nan maf'ul ne amma yazo da ma'ani mene fa'il na'am kaman jamil habib yanzu idan ka ka ce wannan su fassara maka littafin wannan hadal habib sai sai wannan masoyin a wannan abin son shine ma'anar shi hadal habib wannan abin son shine wane manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa habib fa'il yana da ma'anan mahbub dan me kankan kalli budurun ka ce mata ya habibati baka ce ya hababati ko kuma mahbubati ba no sai yadda aka ji laraba akwai wanda yake sai wanda ya dace da kiyasin da laraba suka zo da shi watan wani sama'i ne aka za ka zo da shi wanda kuma kiyasi ne to sai ka zo da shi da abin nan Allah ka samu dace ismul fa'il wa maf'ul mimma za da alif filasi sai ismul fa'il da maf'ul ga fi'ilin da ya karu akan filafi watan wanda aka yi mai kari karin manta akwai mazid bihi ko mazid bi harfin mazid bi harfaini mazid bi thalathati ahruf misali فالضابط فيه alama shine dhabit kullu kalmar dhabit anan yana nufin alama ne formula amma dhabit a wajen masu malaman hadith wannan kiyayewa ne ko wanda ya kiyaye abu makiyayin hadisi ko dai ta hanyar hadda ko kuma ta hanyar mene rubutu ya kiyaye shi tun ina firamare ya rubuta hadisin har yau gashi ya gama jami'a ko ya zama dokta inda zai dauko littafin zai dauko ne ba wani abin da ya canja daga cikin rubutun da nasu da hadisin da ya rubuta akwai dabatu sadin akwai dabatu kitab ko to Allah ka sa mu dace so anan fadabitu alama fihi na fi'ili ismul fa'il da maf'ul wanda na fi'ilin da ya kara kan sulasi an ta za fi mudarihi mim almadmuma shine wanda muka yi allo kuma malamai a karama yukrimu ko me ismul fa'il din mukrim ism maf'ul kuma fa mukram wa amma ma zada alif sulasi والضابط فيه علامة سا أن تضع في مضارئه الميم كذو ده فعل مضارئ دين يكرم سي كسان يميم a farko madmuma mai dhamma muk mawdu'i harfin mudari'ati a gaban harfin mudari a gurin harfin mudari watan ka share harfin mudari sai ka sami mai dhamma a gurin wa taksira ma qabla akhirih ma qabla ma qabla akhirih fil fa'il in ismul fa'il ne sai ka yi harafin da ke kusan karke kasara wasali kasa ko wa taftahu fil maf'uli idan kuma maf'ul ne ism maf'ul ne sai ka yi mishi fataha shi harafin da ke kusan karke na wani irin fili mazid fi ko na hau misalin mukrimun mukramun usman ya girmama ni sai in ce ana mukrimun ko ana mukramun ana mukramun inna muhramun bal nahnu mahrumun mun bance wannan ko Allah ka samu dace na'am to Uthman ya girmama ni wane ne mukrim wane ne mukram Uthman da ya girma ni shine mukrim ni kuma mukram Uthman mukrimun wa ana mukramun ku duba kuma akwai wani na gama na gama ne shi kuma yanzu da kiyasi ba kaman dana dana yakan zo da ma'anuna da yawa daga cikinsa akwai dana ya ba da bashi ku gani ko to madin shine wanda aka ba bashi namiji madinatu wacce aka ba ta bashi mace kun ga wannan shi bai ya saba mu kiyasi ya kamata da aka ce dana ya dino sai a ce mene dana a akwai wannan salasi ne ko ruba'i dana salasi ne ko ya kamata a ce ne da'in kaman kala ƙa'il sala sa'il kana ka'in soba so'ib ko masha Allah madin kai kenan da ake bi bashi mace kuma fa madinatu kaman musibun da musibatu shi ma saba kyasi musibun shine wanda ya dace ana musibun wahiya musibatun ita ta ana musibun na dace wahiya ita ma musibatun ita ma ta dace in ka ce musabin kuma to wannan isi maful wanda aka fitinince shi kenan da wata fitina aka jarabce shi da wata fitina kama ana musabin bisuda an jarabce da ciwon kai wahiya musabatun bisuda mu lura da waɗanda filolan Allah ka za mu dace mun je musabaka duk wanda ne tambaya idan ta bada amsa daidai sun ce nam anti musibaton nam anti musibaton a nam anti musibaton malam dalibai ba sai suka shiga dariya ba ya ya haka sai wani yake yana bahantar da ni sai nake musu bayani daga baya ita wace ita wace waɗanda ne musu haka kuma wallahi malam abin sai ba su mamaki abin mamaki ya za a yi ta bada ta tambaye na tambaye ta ne ta bada amsa daidai amma ina ce mata musiba waɗansu suka zanto cikin cikin cikin imutuwa waɗansu kuma suka zanto cikin fushi da takaici sau amma alheri ne kuma na saka musu da to sai da wani alkali wani dan wani ya sanar da ni ya dabatar da ni to daga nan ne sai na dauki speaker sai ne bayani awo daga nan kuma sai aka fashe dariya an gane karatun kenan Allah ka sa mu dace Allah sa dai muna fahimtar karatun to Allah kare ya sari mana to ina ne mudaharijun kun ga daga daharaja ya gungu ya shura daharajal kurata ya buga kwallo ko ya shura kwallo abu ya rinka gungure gungure haka shine daharaja kun gane ya rinka rolling na'am na'am mudaharijun ismul mene ismul fa'il mudaharajun ismul mustakhrijun ismul mustakhrajun ismul to mutumin da ya yi istikharaji ya yi takharijin hadisi kharrajal hadith menene ismin fadin shi mukharrij hadisin da aka fita da aka yi takharijin su ko littafin da aka yi takharijin sa fa mukharrajun kun gani hadal kitab mukharrajul ahadithu hadal kitab mukharrajatun ma'ana an yi takhariji ga baki dai kenan kaman arsala yursilu ni ne na yi irsali za a ce mene mursilun hadisin kuma fa mursal a daraja yudiriju mudirijin mudirajun a ta'ama yuti'imu muti'imun muta'amun ya bi dago na saka dalhiri wa kad yastawi lafzul fa'il wal maf'ul fi ba'd al mawadi labazin fa'il da maf'ul za su iya zuwa daidai a waɗansu gurare ma'ana za su iya zuwa da ma'auni da a waɗansu gurare kamar ne kamar muhabbun da mutahabbun ya danganta da yadda kai amfani da shi ne in kai amfani da shi ismul fa'il yayi in kai amfani da ismul maf'ul ya ɗauka a haka muktar zababbe ana muktarun ni mai zaɓi ne wa anta muktarun kai zababbe ne مضطر نعم منقاد nan na babu munqadun munqadun ko to bari bari rubuta shi a gaban muktar ko munqadun daga kada ya kudu ja ko na'am wa mutarrun wanda aka bukatantar da shi ana mutarrun ni mai bukata ne ana to can Allah ya ce illa maturirtum ilayhi sai dai abinda kuke da bukatuwa zuwa gare shi to ismul fa'il da ka mutarirtum me zai zama ne mutarrun famanit durra eh ina zuwa wa manitturra fa manitturra duk wanda aka bukatantar da shi kaga annan ismu maf'ul zai zo menene mutarrun shi ma dai still amma yujibul mutarra idza da'ahu kun ban nan ko kaga al mutar mabukaci ko al mutarrun ismul fa'il kenan ko kuma ismul maf'ul duk dai yastawi fihi ismul fa'il ko kuma ismul maf'ul da mu'tadun mu'tadin wallahu la yuhibbu kulla mu'tadin athim ko ko inna allaha ne inna allaha la yuhibbu kulla mu'tadin athim afwan wannan mukhtalif fakhur na'am manna'il lil khairi mu'tadin anta adda kenan ismul fa'il mu'tadin ismul fa'il ismul maf'ul fa kuma zai zauka mota da kuma famani ita da alaikum fa ta duwa alaikum bi alaihi bi misal ma ta da alaikum mun sabbun da ka sabba ya zuba ko in sabba mun sabbun fihi abin da aka zuba wani abu da aka zuba wani abu cikinsu ko mun jabun mun jabun anhu wa yakhtalifu taqdir qaddarawa yana yana sassabawa نعم محق ايه نعم ايه da ismul fa'il da ismul fa'il mai ta'un shine ismul fa'il mar ta'un ismul fa'il to ku yi hakuri za mu je mu dauki wannan ne a gurguje mudha'af mudha'af ba ba duk komai saboda shi ma karatun shi mai sauki ne ku duba idan aka ce mudha'af doubled daga dha'afa ya ninka ko mu duba in aka ce mudha'ab idan muka samu fi'ili thulathi mai harfa uku ko kuma ruba'i ya zama ɗaya da biyu daga cikin harfansa iri ɗaya ne kamar misalin mene kaman kaffa menene asalin kaffa idan ka warware shaddan kafafa shine mudha'ab kaman mene zamma kaman qalla kaman malla kaman tabba kaman jalla kaman daqqa kaman habba dukan mudha'af ne wannan ma takarrar ahadu usulihi shine mudha'af ma tarifin sa huwa ma takarrara ahadu usulihi kun ga mu rike wannan da kyau mu ayin da karantar da mu da can mudha'ab ko da yake wannan mataki ne na kanana na ƙasa alhamdulillah kuma mun gode ma Allah malaman mala saka musu da alheri to sai daga baya ne sai muga ashe wannan ta'arifin da aka mana ta'arifi ne wanda yake akwai kusuri tare da shi cewa mudha'ab shine duk fi'ilin da aka yi mishi shadda kun gane shine mudha'ab wanda ke ba akwai kusuri a wannan kun gane kamar misali kaga wannan ruba'i ko a sulasi ne wannan ko kaman kaffa kaman tabba kaman malla malala ko to ruba'i kuma kaman ka ce jalbaba ku duba da kyau ba ga shi an mamita ba'un ba'un ba ba ba to wannan shi ma ya zama mudha'af kaltaba kal a afin wannan bai shiga ba jalbaba kalkala lakalaka damdama balbala jamil jamil shine mudha'af to shine zamanin bargana a kansa wayu qalu lahu al-asam ana ce mishi al-asam kurma wa huwa wa huwa min al-fi'l al-thulathi al-mujarrad wal mazid fihi idan an ce mudha'af ma'anansu daga fi'ili thalathi mai harfa uku wal mazid fihi da wanda aka yi kare cikin sa shine ma kana ainuhu shine duk fi'ilin da ainuhu harfin tsakiyar sa wala muhu da kuma harfin karken sa min jinsin wahid wanda jinsin su dai ne mun dai gane wannan ko karadda kamar radda asalin radda idan ka rora tashiri zai baka mene radada a'adda yu'iddu yu'didu asalinsa yu'didu yu'didu da da alhamza ne annan fa inna aslakuma radada da a'dada asalin su kenan wa min rubai ma kana fa'uhu wa lamuhu alula min jinsin wahid shine duk fi'ilin da fa'uhu watan harafin sa na farko wa lamuhu alula da lamun din sa ta farko min jinsin wahidin daga jinsi ɗaya ne ma'ana mutamathilani ne kawai kun gane wa kadhalika ainihu wa lamuhu thani hakanan ma ainin ainin sa da lamun sa lamun sa ta biyu min jinsin wahidin san to daga jinsi da wa yuqalu lahu al mutabiqu aidan shi ma na ce mishi al mutabiq nahwu zalzala kaga nan da ainul kalima da lamu lam lam ula iri dai ne ko a afwan fa'ul kalima zayun ne ko sai kuma mene lamul kalima ta lamun ta farko zayun ne still zalzala zalzalatan da zilzalan zilzalan wa inna ma ulhikal mudha'afu bil mu'tallati to me yasa a cikin classification aka sa mudha'af a cikin fili fili mu'tal li'anna kar ku manta mun yi shi a can baya ko ya ga mana fili akwai salim akwai gairi salim salim huwa kullu fi'lin salima min al-hamza wa aw tadhif aw harfi illa harfi illa to me yasa aka yi considering din mudha'af a cikin da'if mu'tal akhir kai afwan li'anna harfa tad'if yalhaquhu al-ibdalu saboda wannan harfin da aka ninka aka ƙara to akwai lokacin da ake ibdalin sa a canja shi ka kaulihim kamar misali maganar su amlaitu amlaitu ma'anansa bi ma'ana amlaltu amnaltu na kusa ku duba da kyau ba ga lamun guda biyu asalin su menene malla ko malala malala lala kaga ainihin kalma da lamun kalma jinsi ɗaya ne to wani lokaci za ka yi cewa amlaltu za kuma ka yi cewa amlaitu kaga ka yi ibdalin lamun kame da shi mene ya'un to shi yasa ya zama jinsin mudaf jinsin motal wal hafu ka walihim wani lokaci ma za a iya share shi mistu ko mastu zaltu ko ziltu bi fatihil fa'i wa kasriha zaka iya ma harafin farko fata zaka iya mata kasra da ahastu ai masistu da ka menene massa zuqu massa sakar massa asalin shi menene masasa da zaliltu da ka zalla ko zalla wajenhu muswaddan wa huwa kazim da ahsastu ahassani ahsasa falamma ahassa isa minhum minhum al-kufra qala man ansari lillah mun bance wannan ko to idan Allah kai mu sai mu tashi wal mudha'af yalhaquhu al-idgamu insha Allah kada manta wannan karatu ne wanda yana da kyau fa in an bada karka ce ka ayu wannan ilmul ala ne ai ba shi da amfani wallahi yana da amfani yawa san da kake karanto hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam baka tabbatar da waɗannan ka'idan ko ayoyin alkur'ani to wallahi shirme kake yi shirme kake yi Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk